شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ala kusurkutun mu mai kawo mu cikin wannan wata wanda yake mai tarin albarka wata ramadan yau muna biyu ga watan ramadan a shekara ta dubu daya da dari biyu da arba'in da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya yi daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu 2024 muna cikin surat ibrahim jiya mun kwana karshen aya ta 36 to yau ma dai za mu ƙara koma mu fara ɗaukowa daga zancen da annabi ibrahim din ya ware yi tun daga aya ta 35 sai mu zo mu wuce insha Allah Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وبالغني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
Allah ta'ala ya ce wa qala Ibrahim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tuna ma mutananka lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji na asalin shi rabbi ya ubangiji na sai sai a goge ya wannan ij'al hadha albalad amina ya Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zama to gari ne amintacce muka ce kuma wannan addu'o'i da annabi Ibrahim alaihi salam yayi Allah ta'ala ya karba mace domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya garin maka gari ne wanda yake amintacce ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah harrama makkah lalle Allah ya haramta makka da a shiga da yaki ko kuma akai wani tashin hankali a cikin ta walam tahilla li ahadin qabli kuma bata halatta ga wani annabi ba ma kahina inji manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana ba wani annabin da aka halatta mai ya shiga makka ya yaƙi duk annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala li ahadin ba'di kuma ba za ta halatta ga wani bayana ba halatta mai ya shiga cikin ta yaƙi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma halat li sa'ata wato ni din ma an halatta mana ita ne na wani dan lokaci wanda wato an ce dan lokaci wato ko sai an awanni ko sai an mintuna min naharin wato nauni don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yatakhalla khalaha ita maka wato ba a cire ba a ba a cire ciyawar idan ka shiga maka ko ciyawa ka gani kenan ba ka cire wala yu'addadu shajaraha kuma in aka samu itaciyar da take itaciya wadda take ta ince ita ma ba a cire ta ko a sare ta wala yanfaru sayduha wala yunfaru sayduha haka nan kuma in aka ga abin marauta cikin garin maka cikin harami kenan nan wurin ma wato ba a taba shi wala yultaqatu luqtatuha kuma ba a daukar wato cintuwar da cikin maka kenan ko a koda mutum ya cintuwa kenan ba ya dauka ko ka ga abin cintuwa ba ka dauka dan haka ya kamata ga wanda suke zuwa maka da su san wannan dokokin na maka ko tuntuwa ka gani abin tuntuwa ka gani wani ya yadda kudin shi ne wani ya yadda waya wani ya yadda wata riga wani ya yadda takalmin shi ba ka dauka annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa li muharrifin sai dai ga wanda tahiya za ya yi cigiya in ka dauka sai dai ka ba kanka aiki dan ka je ka yi cigiya amma suka ce kuma ko baka samu mai wannan abun ba baka ci in ma kai cike baka samu mai shi ba sai dai ka je ka kai shi can inda ake tara kayan tsuntuwa ka je ka aje shi wannan duk saboda ana kokarin wato a tabbatar da kwanciyar hankali kenan cikin gari Allah tabaraka wa ta'ala ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhaffafu an-nas min hawlihim basu ga yadda muka sanya wannan haramin bai zaman to harami ne wanda yake amintacce ga mutane nan wai takhaffafu an-nas min hawlihim ana ta wabtan mutane ana ta kwazo su ana ta rine mutane ta gehen garin ana ta kakkashe su ana musu ta'addanci amma nan cikin garin dai lafiya lau ba abin da ke faruwa hankali a kwance inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin sai Allah ya ce mi fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amin duk wanda ya shiga kenan shi kenan ya zama to wato aminci da haka amincin da annabi ibrahim alayhi salam ya roka Allah ya yarda har yanzu wannan amincin yana nan kuma ana ta cin gaje shi ana cin amfani shi kuma haka za a ci gaba da yi kuma a duniya da tashi to yanzu abu na biyu da annabi ibrahim alaihi salam ya roka ya ce wa junubni ya allah ka nesantar da ni wa bani da ni da ƴaƴana annan abu da asnam daga mabauta ma goma yanzu kaga bayan yayi addu'a ta zaman lafiya yanzu kuma sai yayi addu'a ta addinin shi da addinin ƴaƴan shi inganta dan haka kenan bayan an samu kwanciyar hankali babu wani abin da ke da muhimmanci kuma kamar addini saboda addinin nan jama'a shi za ya sa rayuwar duniya ta yi daɗi kuma shi za ya sa rayuwar lahira ma ta yi daɗi rashin addini ko shi za ya sa rayuwar duniya ma a sha wahala da baya da addini ko mi ka gani gare shi kai ya birge ka cikin wahala yake kuma shi ya san irin wahala da yake ba ya yiwuwa ne ya ce baya da damuwa ba ya yiwuwa ne ya ce cikin jin daɗi yake rayuwa ba gaskiya ba ne karya in dai baya tare da Allah ba jin daɗin zuci da kwanciyar hankali da annashuwa da jin daɗi wannan ai shi ne rayuwa to kuma kyauta ce ta Allah Allah baya bada ta sai ga waliyan shi sannan kuma shi da kanshi addini shi ba kyauta ce ta Allah Allah baya bada ta sai ga waliyan shi wanda yake so Allah yana iya bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma addini ba a wannan sai wanda yake so da haka sai yake addu'a wa junubni ya Allah ka nisantar da ni wa baniya da ni da ƴaƴana an na'budu al-asnam daga daga mu yi bauta goma Ina jama'a wajibi ne ga mutum kullun ya tashi yayin makan shi addu'a ta tabbata akan gaskiya da tabbata akan abin da Allah yake so kai ta roƙon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kai manzo Allah ya karantar da matan shi Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika matan annabawa kenan aka ba wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da matan shi da cewa su sake cewa ya muqallibal qulub ya Allah kai ne ke jiji ya zukata kaga zuciyar da jiya kaza take yau kuma ta dawo kaza da jiya yana son abu kaza yanzu kuma ya dawo ba shi yake so ba wani abu yake so daban ko ba haka ba yadda kaga dai zukatan yan siyasa da yana farti kaza yanzu kuma kuma yana yana ba su kariya kamar mi kamar ya kashe kai wata rana kuma sai ka same shi kuma ya juya kuma gobe ma ka same shi kuma ya kara duniya ba wani tabbas to kuma abin daga zukata ne jama'a walal qalbu illa li'annahu yataqallabu ba gobi yasa wato aka sanya mu zuciya ba wato zuciya aka ce mata alqalbu saboda ta taqallabu tattanzawa take daga ra'ayi kaza ga mutum ya dawo zuwa ga ra'ayi kaza daga san abu kaza ga ya dawo zuwa ga san abu kaza to kuma kenan don haka kenan akwai bukatar mutum ya yi ta roƙon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ba dan ganin cewa ba ko kai yanzu kana ganin alhamdulillah gwargwadon hali a aini ina sallah ba ta wuce ni ina zuwa wajen karatu ina zuwa wajen tafsiri ina zuwa wajen kaza a'a gaban ake gudu ake jin tsoro kuma ai shiryar da kake kanta ma din yanzu kana neman kaji ko ta ishe ka akwai wanda saboda shirye shi ta ishe shi yanzu mai ke watan ma shi kawai in ma mala'ikan mutuwa ma ya zo saboda ya yarda babu shi kowa ba cikin yarda yake ba kowa inda za a zo a bari shawara inda a ce irin na annabawa ake mu sai an ba mu shawara in za a dauka mu da kaji mutum ya ce ashe dai an dai dan saurara akwai abubuwan da ba su kammala ka gani ko ka gani dan haka kenan wajnubni wa baniya ga annabin Allah annabi amma yana roƙon Allah ya Allah ka nisantar da ni wa bani da ni da ƴaƴana an na abudal asnam da mu koma bauta koma amma yau zai zo muka wani musulmi shi yana ganin cewa kai su kawai su su ne ma wato su su ne ma sahabbai har ma daga cikin musulmai ai akwai wanda ma suke ganin su ma ya saba sabai ma masu sabo ne su su annabawai su ma ne masa kafar da sahaba su ma mayar da wasu daga cikin sahabban ma munafakai ne su su ne mutanen kirki saboda wai wai shi ya da imani kuma wallahi malam ba gaskiya bane a cikin rashin shi ya san ƙarya ce in dai haka nan ne sahabban ga da suka riga suka rasa koma wajen Allah su ke ba na kwarai ba kuma ga su can sun tsaye shi yanzu shi da ya tsaya shi ba na kwarai ba to yayi watan ya mutu wal in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min duni nas to fatamannaw al-maut to yi gurin kuma ku tai wajen Allah yanzu mana zai yarda walan yatamannaw abadan har abada ba zai taba gurin ya mutu saboda to bai yarda da kanshi kake to shi su sahabban da kake cewa su kaza su kaza to su ba can su sun tayi da irin halin da kake tunanin shi ne suke a gaibo to kai tun da kai ne na kwarai kan ni kake da duniya sai kawai to ba ya san taya ba ya da gaskiya idan annabawa sun kasance suna roƙon Allah ya tabbatar da su bisa ga gaskiya bisa ga daidai to wanda kawai ba annabin ba shi ya fi cancanta kullum ya tabbatar Allah Allah ya tabbatar da shi dan haka kenan ba karamin kuskure ba ne ba mutum iya tashi yana son ya yi addawoyi ya roƙi Allah ta'ala wani abu sai ya zan ya ware roƙon kuɗi ko ba haka ba ne ka ji kawai mutum ya ware roƙon kuɗi ko ya ware roƙon gida ko ya ware roƙon mota ko ya ware roƙon wata gona ko ya ware roƙon wani kaza daga cikin al'amuran duniya ai aikin ba wannan abun babu yadda za a iya ci gaba da abokantaka kai ya zamanto yana tare da kai kullum kullum duk a inda ka sa gaba za ka tahiya amma imani shi ne za a zama tuwa tare da kuma da abin da ɗan lokaci ke gare shi da abin da kuma shi ba yana lokaci kowane kowane lokaci yana nan tare da kai a cikin kabari ma za ku kasance kuna tare wanne ya kamata ke nan ka roƙa kaga shi kamata ka roƙa shi yanzu ko ka roƙa kuma ko an ba ka wallahi za ku roƙa wallahi za ku roƙa duk cikin mu nan ba wanda ya taɓa ganin an kai wani mutum da mota shi aka ce ku yi babban kabari ko ka san babban mota gare shi yana da babban gida ku yi babba saboda makai su duka tare amma aikin gaba da imaninka tare kuke tafiya tare kuke tafiya kuma zai ci gaba da taimaka maka wannan abin kuma Allah da zai ci gaba da taimakon ka daga nan duniya shi ke wataƙila kafin ma a yi gasar kama wa'anda suke magada ma har kowa ya bada lissafin to shi ina ma ya kamata ma ya kama tun kana ma nan wurin ba kai kama aka rufe ba dama su sun ga kama dadewa ma baka taiwa ba ka bata ma lokaci suna ta jira sai sha jira ka bata musu lokaci kwarai yanzu tun da Allah ya sa lokaci ya yi shi kenan ya kamata kawai a fara saboda su ma kasu makara Allah ya kyau sannan annabi Ibrahim ya ci gaba da cewa rabbi innahunna adlalna katira wannan suka ce jumla ce ta aliliya kamar yana ga me yasa ya roki Allah ta'ala ya nesantar da shi da shi da 'ya'yan shi daga gumaka kace to ga dalili rabbi abin da yasa su gumakan nan inna hunna su din nan adlalna kaseeran min an-nas sun fatar da mutane da yawa a duniya idan an ce goma ka jama'a ba wai kawai sai wanda ya sanya ice gaban shi yake bauta nawa ne daga cikin mutane wanda suke bauta abinda ba Allah ai akwai masu bautar ka masu bautar zakatan su ga aya ga san zuciyarka in ya diba ya diba ya diba su ce kai sai ya yi shawara to ta shawara za a yi jama'a saboda Allah in dai mutum mai cikakken imani ga aya ga son zuciya ko ga hadisin manzo Allah kuma ga son zuciya ya diba ya diba ya ce kai gaskiya abin nan da wahala yake me wahala ce da akwai ka da babu kai aka yi ka wanda yayi ka kuma shikenan dan ya ce maka ga yadda yake so kai sai ka zanga cewa abin kuma akwai wahala kun ga kenan ba wai dole bane ba sai bauta goma akwai kuma ma masu bauta masu gidajen su akwai kuma wanda suke bautar shugabannin kasashen akwai wanda suke bautar sarakunan duk wanda ka wanda ba Allah bane ba kuma ya zamanto ga umarnin da ya bada daban ga na Allah daban kuma sai ka bar na Allah din kai yi nashi ya ya zama gunki ya zama gunkin komai zai iya zama gunkin idan ka bibita shi akan doka Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kare inna kunna adlalna katiran minan nas dan haka annabi Ibrahim ce faman tabi'ani fa innahu minni ya Allah duk wanda ya bi ni to wannan mutumin yana tare da ni wa man asani amma wanda ya tuyo wanda ya saba mana kuma fa innaka ghafurur rahim ya Allah kai mai gafara ne ya Allah kai mai rahama shine jiya muka yi tsokaci akan wannan aya cewa idan ya zama to annabi ibrahim alaihi salam ga wasu sun saba ma aqida shi su suna kan shirka da bautar gumaka ba su bi shiriyar tashi ba kuma sai yake cewa ya Allah wanda ya saba mana ai kai mai gafara ne kana iya mai gafara to ana yin gafara ne akan shirka a ba a yin gafara akan shirka suka ce to annabi ibrahim ko dai ya zama to ya faɗi wannan ne kafin ya san Allah tabaraka wa ta'ala wa bayan gafara akan shirka shi yasa ya gai wannan magana har yasa rai na cewa a musu gafara dai ke ko kuma ya zamanto wannan abun wannan magana da ya faɗa wato za a kayyade ta ne da cewa in sun tuba ya Allah to ai kai da ma gafurur ko kuma ya zamanto ya faɗa hakan ne wato kafin ta bayyana gare shi cewa kan cewa wannan wato wanda suka saba musu din cewa shirka suke yi kamar yadda baban shi ma ai ya zan gine mun baban shi gawara amma bai san baban nashi mamikin Allah bane Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la awwabun halim wannan kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب annabi ibrahim alaihi salam ya ci gaba da cewa rabbi ya ubangiji rabbana ya ubangiji mu inni askantu min zurriyyati ya allah ni dai na sabkar da wani bangare na zurriyata kun ga da yace kene inni askantu min zurriyyati wannan min dan kenan suka ce tabi'iyyati ya sabkar da wani bangare na zurriyar shi domin zurriyar shi sauran zuriyar tashi suna kasar sham kenan ya baro sara da ɗanta annabi ishaq nan kuma sai ya taho da wa hajara da ɗanta isma'il kenan wani ɓangare ne na zuriya shi nan wurin ya kawo sauran kuma suna ƙasar sham shi yasa kenan sai ya ce inni askantu min zurriyyati ya Allah ni dai na saukar da wato wasu daga cikin zurriyata biwadin wato ga wani wuri wanda yake mai kwafi dan an ce wadin shine suka ce kenan al-makan al-muhafid baina al-murtafi'at wuri wanda yake wato mai kwari alhalin sauran wuraren da sun tashi sama nan kuma tsakiya kuma gashi yana da kwari to na kawo su nan na aje su domin ya kawo su ne inda ruwan zanzan suke kuma gefe da gefe duka akwai wato dutsen safa akwai kuma dutsen marwa yace kenan na kawo su biwadin gairi zizar'i wurin da yake ba ma abocin shirka bane ba inda jama'a kun ga kasar maka ai kasa ce wadda take ta ba wata shirka ba ke da haka ke ne ya ce biwadin gairi zai zar'i na kawo su wani wuri wanda yake wato wani kwari tsakanin duwatsu ko ina yana da tudu su kuma suna cikin wannan kwarin zai zar'in wato wanda yake ba ma'abucin yin shirka ba ba kuma ma'abucin wato ruwa ba inda baitukan muharram a wajen ɗakin ka wanda yake wato mai alfarma ana ce maka aba wato baitul ana ce mata wato muharram saboda saboda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya haramta a zo a yi mata ta'addanci jama'a wanda ya san tarihin wannan ɗakin lokacin abraha ko ba haka ba lokacin da aka so a kawo ma ɗakin Allah wato a zo a yaki dakin Allah shekarar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka taho da giwaye dan a zo a yaki wannan dakin kaga sai Allah tabaraka ta'ala ya ba dakin shi kare kenan dan haka duk wanda ya so ya afkar da wani sharri ga wannan dakin Allah zai yi magani shi shine inda baitul muharram wanda dakin ka ya Allah wanda ka haramta ka haramta a isar da duk wata cutarwa gare shi kuma duk wanda ya ce za a yi ya ga sakamakon shi ya Allah na yi hakan rabbana li yuqimu salata na kawo su ne na aji su saboda su tsayar da sallah kaji abin da annabi Ibrahim alaihi salam ya to jama'a suka ce shin can garin nasu can garin da yake kasar Sham ba a yin sallah ne ai za a iya yin sallah shi din ba can yake ba yanzu da ya koma can shi ba zai yi sallah ba ai zai yi sallah amma me yasa ya kawo su nan saboda muhimmancin sallah din a wannan wurin saboda ladar sallah nan din ba daidai take da ladar yin sallah wani ne ladar yin sallah a wato a masallacin maka ba dai take ba da ladar yin sallah a masallacin madina ladar yin sallah a masallacin madina ba dai take ba da yin sallah a masallacin kudus to kenan ya kawo su ne nan saboda nan ya fi falala inda za a tsayar da sallah dan haka kenan ربنا ليقيموا الصلاة ناكا وصلي يا الله دم سيدة سلا يا الله فجأل أفئدة من الناس يا الله كسن يزكاة متالي تحوي إليهم تزنكين غيغا وزوا ونمر جماعة كدبونا Annabi Ibrahim alayhi salam ba ce waye ba ya Allah ka sanya mutane ko ka sanya ka a ce waye ka sa zukatan mutane ya zama su kullun suna tunanin wannan wurin kuma kullun suna yin gaigawa zuwa wannan wurin in abu ya zama to ga zuciya yake duk musulmin duniya yana da gwadon Allah ya kai shi wani kuma wanda ya je ma so yake koma kullum haka nan in ya je ya dawo to daga dawowa shi kuma sai ya shi kuma sabon wani shauki kuma ya ƙara dawowa kuma yanzu kuma so yake koma kuma inda zai je din kuma ya dawo kuma yanzu kuma so yake koma kullum dai haka nan dan haka kenan faj'al ya Allah ka sanya afidatan in an ce al'adida wato jam'i ne na fu'ad mufradin shi shine fu'ad wato jam'i kenan shine afida wato qalb a ce alqalb kuma a ce alqulub faj'al afidatan minan nas ya Allah ka sanya zukatan mutane ta hawi ilayhim ta zanki gaggawa zuwa ga wannan wurin me yasa za su zanki gaggawa zuwa wannan wurin yace bi masalihid dunya wal akhirah saboda maslahohi na duniya da lahira wato kin zuwa ai zuwa dakin Allah zuwa makka wato cikin shi akwai maslahohi wanda suke na duniya da kuma maslahohi wanda suke na lahira maslahohin lahira da wannan abu yana suke to amma maslahohin duniya ba shi ma akwai mutumin da daga nan wato zai yi burin cewa idan idan ya je ya gama aikin shi na umara ko ya gama aikin shi na haji zai sayo wasu kaya dan ya zo ya saida wani ma daga nan ma kuma sai ya saida wasu kaya dan ya saida kaga ya zama to ai akwai maslaha kenan ta duniya ma ko kuma shi yasa wato a musulunce ya halatta ga mutum ya rike kayan kasuwa hatta a hilan arfa yana da kayan kasuwa hatta a mutaliba yana da kayan da yake sai da hatta a kaza duka wannan mashayar din duka yana da kayan da yake sai da ba haramun bane dan haka faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarat ya Allah ka azurta su daga 'ya'yan itatuwa la'allahum yashkurun wato saboda su gode maka saboda su ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato nan la'alla wato yana nufin a wato kawai saboda su ƙara ma yin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wai watakila bane ba su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi Ibrahim ya ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya Allah ka san abin da muke bayyanawa kuma ka san abin da muke koyo innaka ta'lamu ya Allah ka san ma nufi abinda muke boye wa ma nu'lin da abinda muke bayyana wa ma yakhfa 'ala Allah min shay kuma dama babu abinda ke koya ga Allah tabaraka wa ta'ala fil ardi a cikin sammai ne wala fi a cikin kasai ne wala fi sama ko kuma a cikin sammai duka baki dai babu abinda ke koya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san komai dan haka sai annabi Ibrahim ya ci gaba da cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri isma'ila wa na gode ma Allah wanda ya azurta ni tare da cewa na riga na mayyanta na girma shine alhamdulillah alladhi wa habari na gode ma Allah wanda wato ya bani alal kibar gashi duk da cewa na girma ya bani wa Isma'ila wa Ishaq ya bani Isma'il kuma ya bani Ishaq inna rabbi la sami'u du'a lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai jin addu'a ne kuma mai jin roƙo a nan jama'a kenan wannan 'ya'yan guda biyu na annabi ibrahim alaihi salam wane ne babba wane ne na farko kuma wane ne na biyu isma'il gaba shi ne na biyu bisa ga jeren yadda aka jero sunayen su aka alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq dan haka kenan malamai suke cewa bisa ga haka inda annabi isma'il shine wato na farko cikin ayan annabi ibrahim to kuma shine azzabih ma'ana shine wanda aka so a yanka shine wanda wannan falala ta tabbata akan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi ibrahim umarnin ya yanka shi kuma ya kama shi din ya kwantar da shi za ya yankawa sai ga rago daga sama domin kun san shi annabi isma'il a kaka ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ishaq karkashin shi ne wato duk wannan annabawa da suka zo da kuma yahudawa to kullum su yahudi cewa suke yi wanda aka yanka dan wanda aka ko a yanka da sai isma'il ishaqa ne wanda aka so a yanka kai ishaqa ne idan wannan in ya tabbata ne cewa annabi isma'il kenan shine babba shine da farko to kau shine wannan abin yawa da gare shi ba ishaqa bane ishaqa daga bayan tunda jama'a idan muka koma zuwa ga tarihi annabi ibrahim alaihi salam yana da matar shi sara suna zaune ana ta rayuwa yana ta addu'a Allah ya bashi haihuwa amma Allah bai bashi haihuwa ba yanzu ana nan ana nan sai ita tsara din sai Allah ya sa kuma sai ta mallaki baiwa wagga dai Hajara da sai ta same ta a matsayin baiwar ta ce ai baiwar ta ce sai ta dauki wannan baiwar ta sai ta ba mijinta shine Annabi Ibrahim yanzu da ta ba mijinta wannan baiwai Annabi Ibrahim alaihi salam sai yana kusanta ta tunda dai dama ya halatta mutum ya kusanci ya kusanci baiwar yana kusantar ta sai kawai juna biyu ya bayyana sai ga ciki ya bayyana to wannan ya sanya mata kishi matuƙa kishi sai ta kuma yanzu kuma sai ta zo kuma tana shan haushin bai wadda ita ce kuma ta bada ta tunda dai yanzu ita baiwa ta samu ciki amma kuma ga mata aure ba ta samu wannan ma ne ya zama to dalili ya Allah tabaraka ta'ala ya bashi umarni da cewa ya rabo ta da inda take tunda canza suna ga mauri guda tunda kishi yayi zabi abubuwa sun yi zabi yanzu ya dauke ta ya kai ta wani gari daban ita ya zama tana tana rayuwa a wani gari daban ita ma Sara tana rayuwa a wani gari daban duk malaman wato tafsiri za ga suna kawo wa'annan riwayoyin na wa'annan hadisan da abin da ya faru da haka annabi ibrahim alaihi salam ya dauko ita wannan hajar din wanda bai wace asalinta amma shi yanta ta sannan kuma sai mira ta mata aure dan haka sai ya dauko ta sai ya zo ya kawo ta cikin garin maka lokacin garin maka kuma na daji ya zo ya aje ta wani kenan wannan abin da zamu karanta cewa idan kishi yana tsananta tsakanin mata in san samu ne sai a me kenan sai a raba su haka annabi ibrahim alaihi salam ne da ya kawo ta wannan wurin ya aje ta ya kawo wannan dan dabiru ya bar mata da yan ruwa ya bar mata ya juya za ya tabe shi shine sai take ce mishi ya za a aikata ka bar mu nan wurin har sai da ta maimaita mai tambaya uku a ƙarshe sai ta ce mai ko Allah ne ya ce ka bar mu nan wurin sai ya ce mata eh sai ta ce to idan lan ya bayi ana in dai ko Allah ne ya ce ka bar mu nan ba zai wulakanta mu ba shikenan ya bar da jama'a cikin wannan dajin ba dan adam kwata-kwata kai tsuntsaye ma babu ko dabbobi babu na daji a wannan wurin a lokacin nan kawai daga ita sai tatta Ismail kuma ta dangana ta hakuri ta ce tunda dai umarnin Allah ne ya bi tabi ita ma shike daga matan mata masu imani ke ta zamna a wannan wurin ita kadai ana nan dabinan ya kare ana nan ruwan ya kare bayan ruwan ya kare annabi Ismail ya kama halbe halbe yana neman ruwa saboda yana cikin damuwa babu ruwan da za ya sha shi ne ta kama hawan dutsensa ba ta hau dutsensa ba ta hawan dutsen marwa ta hau dutsensa ba in ta hau sai ta lalle ka ina za ta gano dan adam wanda za ta iya neman taimakon shi taimake ta da ruwa dan ta ba ɗanta saboda damuwar ta ɗanta in ta lalle ka ba ta ga kowa ba ta sabko kuma ta tai kuma dutsen dutsen marwa kuma shi ma ta hau tsakanin su ai kaga akwai tazara mai yawa akwai tazara mai yawa wannan kada shi ma kokari ne daidai sai da ta yi so bakwai to wannan sau bakwai ɗin kuma sai aka maida shi shine dawafi mu kuma bai sai ka je za ka aikin umar kaga sai kai wannan aikin da ta yi in ka je za ka aikin haji kaga sai kai wannan aikin da ta yi to ana nan ba ta gano komai ba sai ta sake dawowa wajen ɗanta ta gaji can dama abin da ya sa ta tsawo yanzu dai dan ta nemo mai taimako kuma saboda ba ta jin daɗi ta zamna tana ganin abin da yake gwani kuma ba ta da abin bashi shikenan sai ta koma wajen shi yanzu dai da bata samu wani wanda zai taimaka mata sai ta koma wajen shi dole ta koma wajen shi sai ta ga wannan harba-harban da yake yi da kawa da yake turmuza kawai shiga kaza kawai Allah ya bulbular da ruwa daga wannan ruwan zanzan sun yi to nan wurin zanzan nan ne kenan asalin rijiyar zanzan shi kenan sai ta kama tattarewa ta kama tattarewa ta kama tattarewa in ruwan suna bulbulowa suna hitarwa sai tana kwasa sai tana sanya cikin sarkarta shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa in ba don ta yi ta tattarewa ba da wannan ruwan gudu za su yi ta yi har ranar tashin alkiyama da zai zama to kenan wannan ruwan ba a san ma ya ka ina za su zanki tsayawa ma da ta zanki tattare su ita kuma ta yi hakan ne saboda abin nema ne ya samu ba ka wasa da shi don haka kenan daga wannan lokacin tana nan tana nan sai tsuntsaye ma suka dan fara zawa wurin inda su suna san inda ke da ruwa to yanzu fatake irin na jirgin waɗanda suke yawo tsakanin sham da ƙasar yaman suna biyawa su wuce sai suka ga alamar cewa ga tsuntsaye wanga wurin suka ce wanga wurin ko ba mu san shi da tsuntsaye ba su kuma tsuntsaye kenan ba su tsayawa ga wuri ba su rayuwa ga wuri in dai babu ruwa wuri shikenan sai suka tada wasu daga cikin suka ce ku je ku bincika mu kewaye wurin nan duka baki da suna cikin zagayawa suna cikin zagayawa kawai suka tattare suka tarar da mace da ɗanta tana zama shi kenan wannan ɗan aikin nasa ya koma ya gaya musu ya ce ai ya tarar da kawai akwai wata mata wannan wurin da kuma ɗanta kuma ga ruwa wannan wurin ruwa sun samu wannan wurin sai suka taho wajen da suka zo suka ce mata to muna son in kin ba mu izini mu zo mu ɗan aza bukkokin mu na wurin mu ma mu zama to muna makwabtaka da ke amma ruwa na ke ne ta ce ba ta ce musu to ba matsala ku zo ku zauna amma ruwa na wani haka aka yi da wannan sharaɗin suka fara zama suna ɗan zama suna yan gugogi kaji daga nan har makka mata aka fara aza burka a maka daga nan ga tana har ta zama beraye daga nan ta zama gari asalin abin kenan yanzu su suna nan sun kawo yan bukokinsu sai annabi ismail ya kai namiji yanzu yana bukata aure mahaifiyar shi ma har ta rasu lokacin sai suka ba shi auren wata balaraba daga cikin gidan sai ya aura yanzu ana nan ana nan wata rana ya tsayi wajen warauta sai annabi ibrahim ya nemi izini ga matar shi waccan da ya baro sham ya nemi izinin da ya ce za ya tsawa ya kawo ma iyalan shi ziyara ya ce ina son in tayi in je in gano hajara da ɗanta sai ta mai izini amma sai ta ce mai in ya zo kuma kai ya zauna daga zuwan shi ya koma sharaɗin da ta ba shi ya ce ya yarda ya taho tun daga sham ya zo ko da ya zo daidai wurin shi kenan ya tambaya ya ce wata mata yake nema mai kaza mai kaza suka ce ka yan kawo matan nan ta jima da rasuwa ya ce to ɗanta hawa ne aka ce a ɗanta ta mutu mu gwada ma gidan shi ai ya yi gida za da iyali suka ce suka gwada ma annabi ibrahim wato gidan annabi ismail da annabi ibrahim ya shiga gidan to annabi ismail din baya ya je wajen farauta shi kenan sai ya shiga ya yi sallama matar ta amsa mai ya ce yaya kuke rayuwa ba ko ne ni na zo sai ta ce mai a ai babu abubuwan da babu ma abin da za a bashi shi mahaifin uban ke ai mahaifin mutum ta ce babu ma abin da za a ba kai saboda wata irin rayuwa ce muke rayuwa na sai a hankali kai ai kun ga aure ga dai shi na auren kadara suna abin da mata suke shi kenan shi ko da ya ji haka na annabi ibrahim ya fahimci cewa to wagga mata kenan ba ta kwarai kenan ita mata kwarai boye sirrin rayuwarsu take haka nan kawai daga zuwan bako sai ki faɗa mai kawai da irin rayuwar da kuke yi shi kenan sai ya ce mata to in ya zo ki karanta mai sallama bakari alaihi salam ki karanta mai sallama sannan kuma ki ce mishi na ce ya canza kudin kaɗaki shi kaga wannan wani yare ne aka yi ta ba ta gane makomi ba yanzu shi kenan ko da annabi ismail ya dawo sai ta ce aika wani tsoho yana nan ya zo wani kaza kaza wato marmaji ce suka ce ita yanayin yadda mata zan ki bada siffar shi tsohon kawai kamar tare na mai ba ta duke shi da wani mahimmanci ba wani tsoho dai haka dai kaza kaza san irin matan nan da yan bari ta dinga nuna kawai gashi nan gashi nan haka dai ya zo nan wurin ya ce to da ya zo bai ce miki komi ba dama shi annabi ismail malamai suka ce ya ji kamshin baban shi ma da ya zo gidan da ya zo gidan ma ya ji kamshin baban shi shi yasa dan haka kawai dama kenan shi ko da yazo ya san akwai wani abu ya tambaye ta tace eh ya dai ce a gaida ka amma sallama kuma sannan yace kuma a canza ka canza kudin ka dakin shi dai ya koma tunda kun san ba a bashi izinin mai zauna ba can ko gida ta sai ko da ya zo ko ko yi maza ko yi maza maza ya koma kaga ba zama ke a duk an kai ma kana ci kai ne ma gaba yanzu da ya zo kawai shi kenan sai ya koma ko da annabi isma'il ya zo ko da ya ji kamshin baban shi sai ke wai ba ai ba ko ta ce an yi ba ko ya zo kuma ga abin da ya ce ga abin da ya ce sai ya ce to wannan magana da ya gayi abin da yake nihi shine kawai shi kenan ya sake ki kuma na sake ki jama'a kenan yanzu daidai wannan kisa ashe mahaifa kenan suna iya ce suna iya ce mutum ya saki mata shi ko ba ka gashi ya waru to sai dai akwai wani abu guda malamai suka ce su duk wanda aka samu wato daga gare su ne ake iya fahimta cewa a cikin shari'a suna iya su sanya mahaifi wato mahaifi yana iya ya sanya ya sanya dan shi saki matan shi idan kuka lura matsala ce wadda take ta shari'a ko kuma ta zamantakewa ba wai son zuciya ba da sarai mu a yau mutanen mu tana iya samun wanda wato ba ma ita wannan matar da ɗan shi aure da ita ba ta da matsala ta addini kuma kuma tana yiwa ma tana yiwa ma ya zama to kuma ba ta da matsala ta zamantakewa amma shi ba ta musu bane ba shi ba haka kawai shi dai ya tsane ta kaga wannan wani abu ne da wannan ba hujja bace ka tsane ta kuma tun da dama ita to in ka tsane ta dama ka ba kake zama da ita dan ka dama shi aure da ba kake auren kuma shi ta mushi ko don tana iri kaza dan tana iri kaza iri kaza Eh.
a to wannan kaga duk ta asubanci ne addinin musulunci ba ruwan shi da wannan. addinin musulunci ko dan tana a kabilar kaza ko dan tana a suwan eh, dai suwanci ce ko dan kaza a kai dai ka dubi Allah in dai abin da ka hukunta ma dan nan na cewa wato ya sake ta dan ka ka- ka kalli Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda matan nan ba matan zama bace tana saba ma Allah ko ba ta iya zamantakewa ba ko kuma tana azabtar da shi mijin ko kaza ko kaza ko ba ta da ba ta san mutuncin mutane ba to wannan kaga wannan wannan magana wata ita karbabbiya ce sai a yarda da ita a takaice dai kenan yace ma Annabi Ibrahim ya saki ma yace ma Annabi Ibrahim yace ma dan shi Ismail kenan ya saki ma shi kuma ya sake ta yanzu sai ya auro wata suna zamne ana nan ana nan wata rana kuma Annabi Ismail din dai baya nan ya tai wajen marauta neman abinci a wake na wannan ke nuna- ke nuna mana cewa kai a matsayinka na magidanci duka zaman to malalaci ka duba zuwa biyu mahaifin shi ya duba ya tattara shi ya tafi wajen wajen nemo abin da za a ci da ya yi zuwa na biyu ma annabi ibrahim ya ƙara yin zuwa na biyu sai ya tarar da kuma annabi ismail bayan shi ma ya tafi wajen sai ya tarar da matar shi ya shiga gidan ya sallama ta karrama shi ta wato ta ta jinjina matsayin shi ta ba shi girman shi ta kawo mai abubuwa waɗanda suke wato na girmama bako duka da sauransu ya ce ya kuke rayuwa ta ce alhamdulillah suna rayuwa rayuwa cikin ni'ima Allah ya ruwa musu asiri kaza da kaza da kaza dai ta gan alherai shi kenan sai ya ce to in mai gidan naki ya zo ki ki karanta mai sallama kuma ki ce na ce ya tabbatar da kudin ɗakin shi shi kenan da annabi isma'il ya dawo ya ji kamshin baban shi ya tambaye ta ba ai ba ko wata ce an yi ba ko ga abin da ya ce ga abin da ya ce sai ce to kenan yana ne in- in- in ƙara rike ki da kyau shi kenan ya ci gaba da zama da mu a takaice dai wannan ita ce kissa annabi ibrahim alaihi salam game da kawo matar shi da ya yi hajara da ɗanta isma'il a garin makka an maka kuma ta zama gari a shi ne gashi nan kenan yana ci gaba da addu'a yana ce alhamdulillahi
tarihin da ka karanta na magana ko isa haka ke babba Mm, ko shi ke ke ke karatu mm, ko su gabi ne sun tabbatar da ismaili mm.
kuma Amma akwai duka- kuma masu- duk tarihin nan da ka karanta haka yake yadda aka dauka aka kai shi wanda haka yake cikin biyu haka yake a to ai dama wanda muka samu wanda aka ce kenan su suna yin taron abin yahudawa ne
yau to ai abin da ya sa kun dai ai to ai yau dawa in dai in dai bibin ne ai bibin abu ai ta taura ce cikin taura ne abin eh ne cikin magana a taura ce Ya.
ba magana injila ba.
bai haka ne ba Haka magana ne.
gida kenan Eh.
abin ma ko da ya tab- haka yake tabbata cikin Eh, injila kuma abin da ke tsakanin su na haihuwa shekara goma sha hudu cikin biyu cikin biyu eh tsakanin haihuwa da abin nan lokacin da aka yi lokacin da aka yi annabi Isma'il annabi Ibrahim yana da shekara 70 86 tamanin da shida
sanda aka yi annabi ishaq annabi ibrahim yana da shekara
eh na ga na ga wannan maganganun haka na malamin tafsiri cewa kamar shi annabi ibrahim alaihi salam yana da kamar kimanin shekara 100 amma abin dubawa anan shi eh
shin shekarun da tun da shi ana maganar akan cewa wato ya samu wannan haihuwar ne kuma alhalin ya riga ya manyanta eh
shekarun da kuma annabawan nan suke yi can baya su kuma suna yin shekaru ne daban eh haka haka ne to shin in aka ce kenan yana da shekara ɗari sannan ya samu wannan haihuwar to kamar ma kenan bai manyanta ba a dai su shekaru irin nan a shekaru dai irin nan bayan daga yanzu yanka a su gama cikin bibil shekarun sun sauka ƙasa kan sunan annabi ne dan annabi ibrahim duka kamar abin da ya shekara 200 da wani duka duka abu a- a cikin bibil
to a kuda ɗari biyu da wani abu yake nan a kaga eto a lokacin da ya yi kusa shekara ɗari lokacin da ya kusa shekara ɗari ai da saura akwai sauran gari amma to ni wannan wannan ce ta sa kawai ni ban ba ban ba wannan magana kulawa a dama ai ba magana kulawa bace ba amma dai ai kamar wai ko su ma gare su sun tabbatar da tarihin na haka a eh akwai akwai sun shekaru tabbatar da eh kuma sun tabbatar da Isma'il din da shi ne shine babba amma amma akwai kuma sai su dauki magana sai su ce sanda za a yankawa Ishaqa ne za a yankawa eh wasu daga cikin su ba su yarda wasu dai daga cikin gudan ba su yarda a cikin bibil haka ne yake rubutu yau yau ai wasu ne haka ne yake rubutu su kuma wasu ba su ma san bibi sun haka ne su tunda ai littafin an taura ne ke gare su to amma kuma ba kowa ya san abin da ke ciki ba ai wasu kawai ba su san tunda dai wata falala ce kenan ba su san a jingina ta ga ga ruwan musulmi sun san a ce dai su ne Eh, na eh haka ne gaskiya ne to mu yi da ci gaba mu ji da wannan addu'o'i na Nabi Ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibar isma'ila wa ishaq na gode ma Allah godiya gaba ɗayan da ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala alladhi wahaba li wanda shine ya bani ala kibar bisa ga na girma ya bani isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a dama ubangiji na wa mai jin addu'a ne mai jin roƙo kenan abinda ake nufi anan jama'a kowane lokaci idan kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kaka hidda tsammani Allah ya ce la ya'asu min rauhin lahi illa al-qawmul kafir ba wanda suke ebe tsammani innahu la ya'asu min rauhin lahi illa al-qawmul kafir ba wanda yadda lamarin yake ba wanda suke ebe tsammani daga lamarin Allah ba sai ka ba kai dai tunda musulmi kake to bakin rai bakin mama kai tai kai tai kai tai har zuwa ƙarshen rayuwarka kuma ko da wannan abin bai tabbata ba akwai abin da Allah yake nan yana ta tabbatar maka da shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa addu'an mu'mini addu'an musulmi ba ta faɗo a banza ɗayan abu guda uku ne sai ka same su ko dai buƙatar ka ko kuma a tare ma wani bala'i da yake shirin ya same ka Allah ya riga ya kaddara maka shi ko kuma a maida ma abin ya zama dolada inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai jin roko ne mai jin addu'a ne rabbi ja'alni muqimas salati ya Allah ka sanya ni nima in zamanto mai tsayar da sallah wa min zurriyati kuma har ka sanya zurriyata su masu zamanto masu tsayar da sallah kun ga dai ya kara dawowa ga sallar da ya magana tun amma ɗazun ai abin da yasa ɗazun zancen da yi cewa ya kawo iyalin shi ne ya aje su nan don su tsayar da sallah to yanzu kuma ga magana har da shi ciki shi din karan kan shi kenan yake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah rabbi ja'alni muqima salati ya Allah ka sanya ni in zamanto mai tsayar da sallah jama'a kun ga ba cewa ya zamanto mai sallah ba. bai ce rabbi ja'alni maza rabbi ja'alni musalli bai ce ya Allah ka sanya ni in zamanto mai yin sallah ba a mai tsayar da sallah to tsayar da sallan nan kinan akwai wani abin da ake ce mai tsayar da ita bayan ta kawai akwai sharadanta akwai rukunanta akwai wajibabunta akwai yin ta cikin lokaci akwai kulawa da ita dai baki daya sannan ya ce wa min zurriyyati ya Allah ka sanya daga zurriyata su masu zama to masu kulawa da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka amsha addu'o'in mu da ya ƙara sanya zurriyar shi a nan jama'a wannan duk shi ke nuna mana cewa kullum zurriyar ka suna buƙatar kai musu addu'a addinin su ya dinga damu wani yau daga cikin daga cikin mu abin da ya fi damun shi game da 'ya'yan shi ko da ma da zai tahiya ma ya bar su abin da ya fi damun shi ne kawai yaya rayuwarsu za ta kasancewa dangance da rayuwar duniya menene sakamakon rayuwarsa don haka ma yake tafa fuska har haram ma yana iya jawowa don saboda ya zo dai ya aje musu ya zama to in shi ya bar duniya kenan suna da wani abin da ya bar musu wanda za su kasawa su raba suna da wani abu wannan kuma ba wani abu ne wannan wato shirme ne idan Allah ya hore maka ka samu abin bar musu ka bar musu idan Allah bai hore maka kai dai kokari a za su bisa ga tarbiyya a za su bisa ga addini in ka musu wannan ka musu komai komai suna iya su same shi shin kowa ne ya gadi wani abu ba kowa ne ya gadi wani abu daga cikin wanda suke da wani abun ba ba kowa ba ne ya gadi wani abu wani haka ya zo ba ya da komai kuma bai gaji komai ba amma shi ne makayan shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi da aka kulawa da zuriya ta fuskar addini abu ne wanda yake mai muhimmanci jama'a shi yasa kake ganin idan ba kula da 'ya'yanka ba ta fuskar addini kai da kanka kafin ka mutu sai ka yi kuka kai da kanka ba ka mutuwa sai ka ga takaicin haka nan balle kuma da kuma yan ka mutu kuma bayan kuma ka mutu kuma jama'a kuma su ci gaba da ganin wannan bala'in da ka bar musu dangi ma ba su umhana ba gari bai umhana ba unguwa ba ta umhana ba kowa yana kuka da abin da ka bar musu kuma sau da yawa jama'a mun kuma da hankali wato wajen tarbiyyantar da 'ya'yanmu wajen dai mu jiyar da su da rayuwa ba mu su wahala ko kaɗan wanda kuma na ba tarbiyya bace ba tarbiyya bace Umar dan Khattab me yake ce mai me yake ce ma wato mutane lokacin mulkin shi yake cewa yakhshawshanu fa inna ni'ama la tadum yace ku dan saba da dan kaushin rayuwa ko da akwai shi wani lokaci ku zanki dan kausa sama iyalan wani lokaci kuma ku zanki kausa sama kan kawunan ku saboda ni'imomi ba duka suke dawama ba kowane lokaci ake zamantowa kowane lokaci ba kowane mutum bane ba jama'a ya fara tun daga wato samartaka shi mai arziki yake kuma har ya koma ga Allah da arziki wani sai ga arzikin wato a lokacin samartaka shi ne da an dai can gaba wasu yan shekaru sai abin ya yi sai sha baya wani kuma za ka ga lokacin da yake da samartaka ɗan da har girma ya zo mishi sai ya fara manyanta ne ma ko da karfi ma ya fara ya kasa sannan arzikin ya zo sannan sai su yi da arziki ko ba ka wani to amma idan ya samu tarbiyya ya dan san komai wato na rayuwa gwargwadon hali to sai ga wato duk irin inda ya samu kashi zai iya rayu ربنا وتقبل دعاء يا الله تمشي wannan addu'a ربنا اغفر لي ولوالدي يا الله ka gafarta mini da kuma mahaifana to wannan maganar da annabi ibrahim alayhi salam yayi alhalin kuma a cikin alqur'ani wurare da dama irin su suratul an'am irin su suratul maryam duk ya bayyana kan cewa mahaifin nan nashi ba musulmi bane ba amma gashi nan kuma yana mai addu'a rabbana ighfir li wa li walidayya ya allah kai gafara gare ni kuma da kuma mahaifana suka ce duk wannan ya samo asali ne akan cewa annabi ibrahim bai san matsayin mahaifin nashi ba da can diji yake yi kamar kawai dai bai dai gane bane in aka matsa da wa'azi zai gane kuma zai fahimta kuma zai yi imani amma da ya yi ya ga abin da ya ba laifi bane wannan mutumin da ya kawo makin Allah ne kawai sai ya bar shi wasu suna nan nan masu zangi cewa ai ba baban shi bane ba mahaifi mun gane ku musamman waɗanda suke ganin cewa ai ba zai yiwu bane ba ma a ce wai mahaifin annabi shi ko ba musulmi bane ya aka ɗauko wannan kisa sai su ce ko shi kan shi ma annabi ibrahim dan ai mahaifin shi mahaifin shi musulmi ne wannan da ake cewa azara ba mahaifin shi bane kanan baban shi ne ko magajin baban shi haka wasu ke cewa sai ayi da Allah ta'ala ya ce wa idh qala ibrahim li abihi azara kenan kenan kamar abin da ake nufi kenan shi annabi ibrahim ce mai yake yi dama baba azara kun ga dama ai nan yanzu nan kamar ga al'adar mu kanan baba ko magajin baba ai kaga ba ka ga yanda sunan shi karar sai dai ka ce baba wani mutum yana yana cewa baba baba muhammadu ko baba abu ko baba usman ko da an ji wannan san kanan uba ne ko kuma ya uba wai shi ma na annabi ibrahim alayhi salam kenan yana cewa baba azara yake cewa kenan wannan ke nuna muku cewa kenan ba ma'aikata shi to wannan kasar ya sabana alƙur'ani inda Allah ta'ala yana son mu fahimci cewa dan uwan mahaifin shi ne ba sai ya ce an mu ba ai sai ya ce an shine shine an mu da larabci ai shine wato ko magarin uba ko ganin uba kaga da shike su kawo uban ba eh to kuma nan ne ga kaza sai ai ta magarin kuma Allah ya kyauta ربنا اغفر لي ولوالدي يا الله kai gafara gare ni da kuma mahaifana walil mu'minina da kuma mu'minai Allah yanzu kun ga jama'a duk wanda ya zama mu'mini ga addu'a ta shi ko wace ta shi shi ma ya shiga ciki addu'a annabi Ibrahim yau mai hukumul hisab ranar da za a tsayar da hisabi kenan ranar tashin alkiyama lokaci ya yi ina ganin sura nan da ke nan daga su muna yi mu bar sauran abin da ya rage kenan insha Allah Allah ya kai mu sai ke musu mu yi da kan mu wanda ma ka da da zama daidai ya da da da da da da musu da da bari da ya musu da masu da da kan kuma da ya da da da ya karbi ibadodin masu wannan kwanaki masu da rabar Allah ya karba mu Allah ya karba mu Allah ya yi mana kurakuran da zangon mu da Allah ya ba mu lada mai tarin yawa Allah ya yarda da mutum wannan wata masu da ya Allah muna kusa da ya suna ya karbi